بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna ma Allah subhanahu wataala godiya da ya sake tara mu a wannan rana na Laraba domin ci gaba da karatu wanda muka saba na mako mako fawatul qur'aniya yau muna uku ko hudu ga watan zulqada hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama dubu da 441 wanda ya daidai da 24 ga watan 6 2020 sati wanda ya wuce mun zo ƙarshen aya ta ƙarshe a suratul baqara kina yau insha Allah za mu tashi farkon surata ali imran Allah samu dace
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام
بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى يتوى ألف لام ميم سورة آل عمران سورة cewar take madaniya kenan wadda ta sauko a garin makka tana da ayoyi 200 cicin kuma dalilin saukanta mafi yawan ayoyin da suke ciki suna magana ne akan wasu jama'a wanda suka zo na barin najiran wanda suka zo suke tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama kiristawa ne mana suna addinin kiristanci to a wannan sura mai girma za ta mana bayani yadda allah subhanahu wa ta'ala ya aiko da annabi isa alaihissalam a kasancewar shi bawon shi kuma manzan shi shi ba abin bauta ba ne to kuma allah subhanahu wataala zai mana bayanin irin ni'imomi wanda yake ma ɗan adam wanda kuma ɗan adam kinnan isa alaihissalam shi ma yana ciki a takaice dai kenan zai nuna cewa lalle ne irin abubuwan da suke a kan shi su kirista abu ne wanda ke da kuskure na cewa annabi isa alaihissalam abun bauta ne da shi da mamman shi za a bauta musu da kuma allah allah uku ne to wannan sura mai girma za ta nuna mana batancin haka kasancewar ba gaskiya ba ne allah subhanahu wataala sai ya fara da alif lamim wannan harfai da guda uku wanda malamai suke cewa allah kaɗai ya san me ya fasara su duk da wasu malamai suna ƙoƙarin fassarawa amma na ƙoƙari ne nasu amma dai magana wanda mutum zai wuta daga cikin cece kuce tun da fasarar da ake babu tabbas kawai shine Allah kaɗai ya san me ke nihi da fasara wannan irin waɗannan harufai wanda yake kawo kuma a nan dama mun san cewa shi alkur'ani mujiza ce Allah ya aiko shi don a sa 'yan makka su kasa a wancan lokaci suna alfahari da harshen larabci da iya magana da zalaka ta zance da iya jera zance to Allah subhanahu wataala sai ba manzon tsira alqur'ani aka kawo wasu abubuwa a cikin shi wanda yasa suka kasa to waɗannan irin cewa alif lam mim su ma suna ciki kenan mutun yaji shi balarabe ne kakan kakan shi balarabe ne ya iya tsara zance ya iya magana sai ji an ce alif lam mim sai rasa me ake nihi me ma'anar su Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum lalle Allah shi kadai yake wanda babu abin bauta da gaskiya sai shi alhayyu rayayye ne madaukakin sarki alqayyum kuma tsaye yake akan kulawa da komai wannan iko ne na Allah nazzala alaikal kitab kenan wannan Allah da ba a gama shi da kowa rayayye ne kayyum ne to shi ya sabkar maka da littafi kenan manzon tsira sallallahu alaihi wasallam bil haqqi kuma sabko da littafin nan da gaskiya ne musaddiqan lima bayna yadayhi yana gaskata dukkan abun da suke kayan shi kenan da littafai da annabawan da suka zo wa anzalna tawrata Allah ya tuko muka saukar da at-taura littafi na annabi Musa alaihi salam wal injil kuma Allah ya sauko da injila littafin annabi Isa alaihi salam min qablu hudan linnas kenan kahin can baya kenan kahin qur'ani an saukar da su kuma su ma ba komai bane illa hudan linnas shiriya ce ga mutane dan a dora su ga hanya mai kyau wa anzala alqur'an kuma Allah subhanahu wataala ya saukar da alqur'an ma'ana kenan alqur'ani a wani tafsirin wasu malamai suka ce kuma alfurqani shi ma ko ya zama tonu littafi ne daban a ko kuma wani ne yanayi ne wanda Allah idan ya aiko da annabi sai sabko mashi littafi wanda zai rabe tsakanin gaskiya da ƙarya to kenan idan haka ne injila ta shiga ciki shi ma at-taura ta shiga ciki kuma alqur'ani sai Allah ke cewa innal ladzina kafaru lalle wanda suka kafurta bi ayatillah da ayoyin Allah lahum azabun shadid suna da azaba mai radadin gaske a gobe kiyama wallahu azizun kuma Allah mabuwayi ne fa'alun ne lima yurid abin da ga dama yake yi ba wanda ya sai tambaye shi dan me ko kuma ya ce dan ganin daman shi zuntiqam kuma Allah mai tsananin kamu ne idan aka zo aka maka wa'azi aka nuna maka ayoyin Allah ka kasa girman Allah ka saba mushi da gobe kiyama Allah ya iya kamu to malaki cewa wannan ayoyi Allah subhanahu wataala ya ce Allahu la ilaha illa huwa al-qayyum al-qayyum mana kama an fassara ita wannan gabar lokacin da aka fassara ayatul kursi can baya tafsirin wanda ya wuce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum haka ita ma farkon ta yake nan ma alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum kenan kamar kusa abu guda ne to Allah subhanahu wata'ala sai yake nuna a cikin wannan ayar cewa shi ganiyun ne kenan agna ya wadatu da komi baya bukata a mushi noma baya bukata a kula da shi baya bukatar a mushi wani abu wanda yake nan ba da agaji duk abin da ka sani Allah baya bukatar shi wadatacce ne su bayo su ne suke bukatuwa wajen Allah madaukakin sarki kenan Allahu samad ne lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad to wannan kuma shine tsantsar tauhidi wanda ya kamata a ce bawa ya san da shi yana idan ka san da wannan ba za ka roki wani abu ba a wajen wani wanda ba Allah ba dan bai da shi Allah na shi ne sai Allah yake cewa nazzala alaykal kitab anan ana magana ne da manzo sallallahu alaihi wasallam ma'anar kuma bil haqqi shine ma la yace la shakka fihi wala raib babu shakku babu kokonto bal huwa munazzalun min indillahi azza wa jalla bar dai Allah ya sauko da shi anzalahu bi ilmihi wal malaikatu yashhadun Allah ya sauko da alqur'ani da sanin shi ko malaiku sun shaida cewa lalle Allah ya sauko da alqur'ani wa kafa billahi shahida kuma duk abin da ya zamanto Allah shi ya shaida to Allah shi kadai ya isa ya zamanto shaida akan abu a ce wannan abun gaskiya ne wanda babu shakku a ciki musaddiqan lima bayna yadayhi wannan shi kuma magana ne akan littafai wanda suka wuce wa anzala tawrata wal injil yana littafin annabi Musa da littafin annabi Isa alaihi wassalam hudan linnas dukkan ɗaya daga cikin su a zamanin su shari'a ce kana me yasa aka ce a zamanin su amma a yanzu mutum ba zai rike injila ba ko a taura ya ce ita za ta shiryar da shi saboda alqur'ani ya shahe su biyu duka kenan a zamanin attaura shiriya ce ita attaura a zamanin annabi isa ita injila shiriya ce to bayan aiko da annabi sallallahu alaihi wasallama an shahe attaura an shahe injila kenan yanzu abin da ya zama to hudan linnas shine alqur'ani wa huwa al-fariqu bainal huda wad dalal malaka cewa shi ko alqur'ani shine abin da yake rabe tsakanin gaskiya ko kuma tsakanin shiriya da bata wal haqq wal batil gaskiya da ƙarya wa gani wal ghina wal rashad wal bayy wal rashad bima yazkuruhu Allah ta'ala min al hujaj wal bayanat alqur'ani sai ya gwada maka wannan hanyar bata ce sai ya gwada maka wannan hanyar shiriya ce kuma ayoyi ne dalilai ne za a rika nuna maka ba wani abu ne na ra'ayi ko tatsin ya a nuna ma ne za a yi wannan haya ita ce mai kyau wannan haya ita ce mara kyau waddala'il wadihat wal barahin al qati'a malaci kuma hujjoji a bayyane wanda bayyana su kamar rana a lokacin azawar baya bukatar sai an ce ka kalle shi ko kuma ka diba wuri kaza a abu ne wanda yake bayyane kuma hujjoji ne wanda suke qat'iyya ma'ana kenan ya- kamar yanka wuka in aka wadi ayatul alqur'ani to kawai haka ne gaskiya ne duk mai imani ya san da wannan ku saboda kan Allah subhanahu wataala sai ke cewa innal ladzina kafaru bi ayatil lahi wanda suka inkari su basira da alqur'ani ba kuma suka maida gaskiya ta zamanto ƙarya lahum azabun shadid bi ma'ana yawmul qiyama a gobe qiyama Allah zai musu wani kamu mai tsanani kuma Allah mabuwayi ne kenan babu wani wanda zai zo ya cece su kuma Allah zuntuka mu ne gabbe wanda ya karyata ayoyin shi da kuma wanda ya saba ma annabawan shi masu girma da kuma manzannin da Allah subhanahu wataala masu daraja wanda ya aiko to duk wanda ya saba musu a gobe kiyama sai Allah ya mushi kamu kamu waɗanda yake na azaba Allah zai azabta shi kenan wanda sai nuna cewa dole mai imani da manzannin Allah abinda suka zo mana da shi mai imani da shi yanzu kuma a matsayinka na mai imani kenan sai ka yi imani ka bi dukkan abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi na shari'a alqur'ani ne hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallama rayuwar shi halittar shi gangan jikin shi ko kuma halit ko kuma halayen shi ko abin da ya gani bai magana ba ko abin da ya ci ayi to wannan ya zama wajibi ga mai imani tsiranka shine ka bi wannan hayya ta annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce sunna da kuma littafi alqur'ani idan kai haka ba za ka bace ba amma idan ka bar wannan ka ƙara na uku ko na hudu to lalle tabbas za ka ganka akan hanyar da baka so ita ce hanya tabbata Allah subhanahu wa ta'ala shirye da mu
إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم
inna allaha la yakhfa alaihi shay'un dalle Allah madaukakin sarki babu wani abin da zai dole mishi fil ardi wala fis sama a ƙasa ko a sama babu wani abin da za ci ai ga wani abu na Allah bai san da shi ba huwa allazi yusawwirukum fil arham kayfa yasha kuma Allah madaukakin sarki shine yake suran ku halitta ta dan adam a cikin ma'aiwa yadda ya ga dama kaifa yasha dogo gajere ko baki mai arziki talaka mai mulki ko talaka ko sarki Allah ne yake sama mutum tun ran gini ran zane tun mutum yana cikin ma'aiwa Allah subhanahu wataala zai za a sa a rubuta wannan abubuwa la ilaha illa huwa al-azizul hakim lalle ne tabbas babu abun bauta da gaskiya sai Allah wanda Allah shine al-aziz mabuwayi kuma al-hakimu Allah mai hikima ne nan Allah subhanahu wataala ya ba mu labari akan cewa babu wani abin da zai koye a cikin ƙasa ko kuma a cikin sama to kuma sai Allah yake cewa shine yake suranta ku a cikin cikin mahaifa to wannan yana daga cikin ayoyi na farko kamar da muka bayani cewa wannan aya mai girma tana ma waɗanda suke addinin kiristanci cewa lalle annabi isa alaihi salam bawan allah ne ba abin bauta ba ne saboda shi ma Allah ya suranta shi a cikin cikin mamman shi tunda su har suna cewa mamman shi ita ma abin bauta ce kenan sun san yana da uwa to yanda Allah ya suranta shi to ashe ba ubangiji bane shi to wannan daga cikin da kasa ta farko farko bayan kuma da ya huto irin abubuwan da yake gama gaya musu cewa inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alni nabiyya shi da kanshi tun yana cikin zanin goyo ya ce musu shi bawan Allah ne Allah ya aiko shi ya ba shi littafi to kaga kenan ba abun bauta bane Allah subhanahu wataala kalmar cewa la ilaha illa huwa al-azizul hakim malaka ta huwa al-khaliq aw huwa allazi khalaqa Allah shine wanda ya halitta duk abin da ka sani Allah shi halice shi wa huwa al-mustahiq lil-uluhiyyati wahdahu la sharika lahu kuma Allah shi kadai ne ya kamata a ce shi ne abin bauta saboda shi halicci komi yana duk wani abin da aka ci shi wa mota ne to ka tabbatar da cewa halitta ce walahul izzatu allati la turam kuma Allah yana da buwaya wanda babu wani wanda zai ce zai kai irin wannan girman ko kuma girman shi ya kai haka wal hikmatu wal ahkam Allah yana da hikima kuma yana da hukunce hukunce subhanahu wataala to malai ya ce wa hadhihi al ayatu fiha ta'ridun bal tasrihun bi anna isa ibn maryam abdul makhluq malaci a wannan aya mai girma akwai bayani zahiri akan cewa isa dan maryam shi ma halitta ne Allah ya halice shi kama khalaqa Allah sa'ir al-bashar kama yanda Allah ya halice sauran mutane kenan ba abun bauta bane shi li'anna Allah sawwarahu fi rahimi wa khalaqahu dan kowa ya san cewa Allah shi ya suranta annabi isa a cikin cikin mamman shi a cikin cikin ma'aiwa kuma ya halice shi kama ya sha'o kama yadda ya ga dama ba kai fa yakunu ilahan to yaushe kuma zai zama abun bauta kama yadda su wanda suke ba addini kiristanci suke wani to Allah subhanahu wataala a suratul zamar zumar da yake cewa ya khalaqukum fi butun ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi zulmatin salas kowa da ka gani Allah yana halittar shi ne a cikin cikin mamman shi duhu bisa duhu amma duhai guda uku ga duhun ciki ga duhun maiwa ga kuma duhun da cewa mutum ma bai san ma yadda yake shi bai zo duniya ba ba ka san ma cikin wani ne ne kake to Allah subhanahu ta'ala zai rika aiko da annabi idan ya zama to yayi 40 tun yana gudan mani yayi kwana 40 gudan jini yayi kwana 40 gudan tsoka a zo ya halittu a ca mishi kashi a sa mai tsoka to sai ya koma mala'iku sai a rubuta wannan mutumin ai abu kaza zai a duniya duk wata kadariya ta shi Allah zai sa a rubuta dan aljanna ne dan wuta ne shi mai arziki ne mai mulki ne talaka ne komai Allah zai sa ai ta rubutawa ai ta rubutawa to haka Allah subhanahu wataala zai sa dan adam sai hudu to Isa alayhi salam shi ma aka tafaru gare shi kenan kai kaka zai zama to abun bauta to kaga kenan wannan akwai abin ishara akan cewa bawan Allah ne Allah subhanahu wataala ya zabe shi ya aiko shi a matsayin annabi to saboda haka akan annabtar shi ne kamata a imani da shi shi ma kuma ba a wannan zamanin ba saboda a wannan zamanin shi ma mabiyi ne hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ƙarshen zamani zai zo zai sauko isa alaihi salam kuma shi ma wannan addinin zai bi zai sallah kenan wanda yake nuna cewa ashe shi ma a yanzu shari'ar manzo sallallahu alaihi wasallam zai bi to ina ga kai dan adam ka ce har yanzu kana nan a samu alƙawali ko kana nan a tsohon alƙawali kai addinin injila kake karantawa haka kenan akwai akwai tuka da warwara inda mutum Allah ke bauta ma to a yanzu Qur'ani ya kamata ya bauta mashi ya karanta ya bauta ma Allah kuma ita a taura da kuma injilar ta hakika ta tabbatar da haka nan kuma ta karantar da su illa toyewa suke saboda addini ne yanzu kamar an siyasantar da shi ko kuma a ce an mulkantar da shi da wata ƙasa sai a daga zuwa ana karantar da mutane kiristanci amma ba haƙiƙanin kiristanci ba wata siyasa ce kuma ta daban kuma in dai bauta Allah ake yi Allah shi kaɗai za a bauta ma kuma mutum ita injila zai karanta ta zahiri ba wanda aka juya ba aka sauya ayoyin aka faɗi abin da ga dama to lalle da tabbas sai ya samu a ciki lokacin da annabi isa alaihi salam yake bayanin cewa ya ti min ba da ismu ahmad akwai wani annabi wanda zai zo shi nan ahmad muhammad shi ya kamata ku bi to ba sa aiki da wannan allah shi da dau
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد
Allah subhanahu wataala ya cewa huwa allazi anzala alayka alkitab Allah shine wanda ya sauko maka da alqur'ani alkitab minhu ayatun muhkamat a cikin shi akwai ayoyi wanda suke zahiri ma'ana ma'anar su a hili take kunna ummul kitab Allah subhanahu wataala sai ce ai waɗannan su ne uwar littafi za a ce da Hausa to amma ummul kitab abin da ake da shi abinda hujjar shi a zahiri take ba ta bukatar wani ɓoyo wa ukharu mutashabihat akwai kuma wasu ayoyi wanda Allah ya saukar cewa su akwai tashabu akwai kamanceceniya ma'ana ko kuma kamanceceniya na rubutu ko kuma akwai wani hukuncin sai ga kama ayat tana magana ne akan wani abu shi ko ita kuma ba akan shi take magana ba wa mallazi na fi kulubihim zaigun sai Allah ya to waɗanda a cikin zukatansu akwai karkata ta bata fa yattabi'una ma tashabaha minhu ba sa bin wanda yake zahiri shine muhkam a a sai su rika dauko waɗannan ayoyi wanda suke da shubha saboda su rika kawo hujja da su dan su batar da waɗanda ba san addini ba ko kuma biyan su jahilai ma tashabaha minhu Allah ya saboda bi ibtira al-fitna saboda neman fitina a fitinar da mutane game da imaninsu a sa su shirka ko a sa su aikata aiki na bid'a wanda babu lada a ciki wabtiga a ta'awili ko kuma don neman wasu tawili fassara daban fassara ta alkur'ani a zahiri ta yi gabas shi kuma sai ya yamma da ita saboda ya batar da mutane ko kuma don ya bayyana manuwar shi ya ce wannan ayar tana goyon bayan shi to shi kuma hakikanin gaskiya ba haka bane wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah to babu kuma wanda ya san haƙiƙanin tafsirin ma'anar sai Allah warasikuna fil ilm sai Allah yake cewa amma waɗanda suke anise a cikin ilimi wanda suke zirhi ya kuluna sai su rika cewa amanna bihi mun yi imani da shi ko da sun ga wata aya ya fasara ya fasara ya yi ta tunani ya kasa gane wannan aya ina ta sa gaba to shi kenan sai aje ta sai ya ce ya yi imani da ita ba wai fassara ta ba zai da ra'ayi ko kuma ya ce a wannan aya bin gane ta ba saboda haka mu wuce ta ko mu cire ta a ko imani za a yi da ita kullum min inda rabbina sai ce ai dukkan su ayoyin mu ne an kawo su Allah ne ya zo da su saboda haka kenan dole mu yi imani da su wa ma yadhakkaru illa ulul albab Allah subhanahu wataala sai ke cewa ba kowa ba yake wasuwa sai waɗanda suke da tunani suke da ilimi mutane wanda suke masu hankali rabbana la tuzigh qulubana ya Allah adda akan cewa ya Allah kada ka karkatar da zukatanmu ba da izharaitana bayan ka shirar da mu wa hab lana ya Allah ka mana wani kyauta min ladunka daga wajenka rahmatan ka ba mu wata rahama innaka antal wahhab ya Allah kai ne mai kyauta ko mai bayarwa rabbana innaka jami'un nas ya Allah kai ne mai hada mutane liyaumin lariba fihi da wata rana wanda babu shakka sai ta abu ita ce kiyama inna allaha la yukhlifu mi'ad lalle allah subhanahu wataala kuma baya saba alƙawari kenan kiyamar da ake wadi sai ta zo kuma yake cewa wannan aya musamman ayar tawari huwa allazi anzala alaykal kitab tana magana ne akan cewa akan iya samun mutane waɗanda suke so su batar da mutane ya zamanto malami ne shi a ko kuma kawai ma ba malami bane shi ya san larabci ko kuma kawai ma bai ma san larabcin ba yana da ci da addini da sunan mutanen da yake tare da su bisani sai daga janyo aya yana abin da ya ga dama da kuma akan samu wanda shi malamin ne masani ne ya sani amma kuma idan ya ja ayar maimakon yin hudu hakika abin da take ni sai karkatar da ita ya tankwara ta sai ya kai ta inda yake so to Allah subhanahu wataala yake nuna mana a wannan ayar cewa duk wanda yake haka to yana daga cikin kwatattu shine ma'ana fa amman lazina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu duk wanda a zuciyar shi babu gaskiya bai san ayi gaskiya kuma to ba za ka same shi ba ya kamo aya ya fassara ta yadda ta dace a sai ya gama ta da wani tatsuniya ko ya gama ta da wani tarihi ɗaya ɗauke hankalin mutane daga kan ayar ya maida ta wata ɗariƙa da yake so tabbatar da ita ko kuma wani bida'a da yake so ya tabbatar da ita ko kuma wani shirka da yake so ɗora mutane dole sai ya yi haka nan to Allah ya ce waɗannan su ne wanda ke da karkata a cikin zukatansu musamman shi'a suna daga cikin manya-manyan masu aikata irin waɗannan za ka ce ma kusan ƙur'anin da suke karantawa ba sa karanta gaba ɗaya a sai ayoyi waɗanda kamar ayoyi masu rikitarwa wannan ayar tana yi wa a soka ta wuri kaza ta ba mu goyon baya a matsayinsu na 'yan shi'a to he sun zaƙuƙulo su wannan ayoyin a cikin ƙur'ani sai a tattara su wuri guda sai a da karantar da su in kuma hadisai ne su ma haka to wannan duk wanda yake da wata shakku na bata a cikin zuciyar shi ko kuma wanda yake so ya dora mutane to haka ne aikin shi don ka zo bangaren ɗari ko haka wanda suke na sufaye ko kuma ka zo ma wanda shi a kawai addinin da yi yake akwai abincin shi a wurin to shi ma wannan mafi yawa sai ya karanta aya kuma sai ja wannan ayar yadda zai tabbatar da wannan abin da yake a kai tunan mala yake sai karantar da mu cewa hunna ummul kitab هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب نما لك أبن داك ينسو بينات واضحات الدلالة kenan ummul kitab inda za mu kara fasara gundarin hadin ayar sai mu ce uwar littafi kama abin da ke da shi ne abin da yake zahiri mana kenan kamar su ne tushen alkur'ani kenan ko da za a samu mota shabihat ayoyi wanda ba a gane su a cikin alkur'ani to ba su da yawa mafi yawa alkur'ani zahiri ne ma'anar shi a hili take allah subhanahu wa ta'ala ya bayani malaka ta la iltibasa fiha ala ahadin ba za ta ma'ana shige ma kowa ba babu wani rikitarwa wa minhu ayatun ukhra fiha ishtibahun fi dilala ala kaseerin minan nas aw ba'dihim malaka wasu mutanen kuma in ma da rashin karatu ko kuma da rashin sani sai ga wasu ayoyin sun shige musu to kuma ya zamanto mutane 'yan kaɗan daga ciki ko kuma wani shashi to malam yake cewa ga iftalafu fil muhkam wa mutashabih a qur'ani a ce wannan aya ce muhkama ma'ana aya ce wadda ta hudu abu a zahiri kuma bayanin ta a hili yake ko kuma a samu wata ayar ta biyu ita kuma bayanin ta ba a hili ba yake to da yawa daga cikin malamai na salaf musamman abdullahi dan abbas yake cewa al-muhkamat qawluhu ta'ala qul ta'alu atul ma harrama alaykum rabbukum alaykum ayoyi wanda suke cikin suratul an'am abdullahi dan abbas yake cewa wannan su ake nihi da ayatul muhkamat wannan Allah tun shi gobe sha mabluwa da ihsana aizo ayoyi ne kusan uku zuwa hudu wanda suke bayani akan irin abubuwan da Allah subhanahu wata'ala gindaya na dokokin shi sai yake cewa kuma a suratul isra'i ayoyi guda uku tun daga waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wal walidayni ihsana wannan su ake nihi da ayoyi waɗanda suke muhkamai ma'ana wanda ma'anar sahili yake to akwai hadisi na sa'id ibn jubair radiyallahu ta'ala anhu yake cewa hunna ummul kitab abinda ake da shi aslul kitab kenan asalin littafi wa inna ma sammahunna yake cewa Allah ya sanya musu wannan suna ne ummul kitab li'annahunna maktubatun fi jami'il kutub saboda su wannan ayoyi qul ta'alu atlu ma harama rabbukum alaykum ko kuma wa qada rabbuka alla ta'budu suratul isra'i akwai su a cikin injil a taura akwai su a cikin injila kisa sai aka sa musu suna ummul kitab yana bayani ne na abdullah dan abbas da kuma ruwaya ta sa'id ibn jubair radiyallahu ta'ala anhu fa amma allazina fi qulubihim zaygun to wannan shi kuma tsantsan bata ake ne jimala dalalun wa khurujun al-haq mutumin da ya bace kuma ya huta daga gaskiya إلى الباطل فيتبعون ما تشابه منه إنما يأخذون منه بالمتشابه باسا دوكان آية ظاهري سيسدوكي آية وانا معنانتا باهلي بيك ولهذا سودا haka sai Allah subhanahu wataala yake cewa ibtiga alfitna ba dan komai ba suke wannan dan neman fitina alfitna anan alidlal li atba'ihim saboda su batar da mabiyansu wanda shine fitina sai ma yake cewa ibhaman lahum annahum yahtajjuna ala bid'atihim bil qur'an wai kamar suna so ne su musu kwata ko kuma sun da su jahilai ne suna musu cewa wannan bid'a da suke wannan ayar da aka karanta ma'anarta daidai yake da wannan bid'a ko kuma wannan shirka to wannan shine ibtiga al fitna to wannan Allah subhanahu wataala su ne a gobe kiyama zai musu azaba madaukakin sarki sai Allah kuma yake cewa inna masala isa inda Allah ka masali adam shi ma wanda suke mai addinin kiristanci sai su ɗauki wasu abubuwa daga cikin shi littafin nasu sai su ce annabi isa a.s. dan Allah ne ko kuma shi Allah ne kaza abubuwa ne wanda ba su dace ba to alkur'ani aya zahiri sai Allah subhanahu wataala ke cewa inna masala isa inda Allah shi annabi isa a.s. misalin shi a wajen Allah ka masali adam kamar halittar annabi adam ne alaihissalam saboda su yana daga cikin abin da yasa suka ce shi abin bauta ne saboda an halicce shi babu uba mana kenan Allah subhanahu wataala ya aiko mala'ika yayi busa maryam alaihissalam ta aihe shi sai su ce a to wannan ai kawai abin bauta ne to sai Allah ya ce musu ai akwai wanda yi wannan mamaki shine annabi adam alaihissalam tunda shi babu uwa babu uba kenan inda cancanta ne za su bauta ma annabi isa wai don bai da uba to ga wanda bai da uwa bai da uba yana shi ya kamata sai su bar annabi isa sai su bauta ma annabi adam shi ne allah suwana ta lagata inna masala isa inda allah ya kama sila adama khalaqahu min turabin sun maƙala lahu kun fayakun dukansu kun fayakun ne na allah allah ne zai ce kasance sai ya kasance da ƙasa allah ya halicci annabi adam alaihi salam to balle kuma isa tun da shi yana da mamamma da saboda haka kenan wannan zahiri ne akan cewa lalle ba abin bauta bane bari dai bawon Allah ne wanda Allah subhanahu wataala ya kore shi fa amma allazina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu malace waɗannan akwai daga cikin ƙungiyoyi waɗanda suke mabiya na addinin musulunci wanda ake cima khawarij wasu daga cikin salaf musamman ruwaya ta Imam Ahmad daga Abi Umama daga manzo sallallahu alaihi wasallama ya fassara cewa fa amman lazina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu sai yace qala humul khawarij al khawarij sune wasu wanda suka dauki kama annabi isa alaihi salatu ya annabi ya afwan ba annabi ba khalifa khalifa na karshe na musulmi ali bin abi talib cewa kamar yana da wani gabaci usman radiyallahu ta'ala anhu suka dauka cewa yayi zalunci a mulki ya sa yan uwan shi ya sa abubuwa abubuwa haka dai har kai shi zuwa ga kisa to waɗannan su ake cewa khawarij wanda za su kahurta mutum kawai dai idan ya yi laifi sai ta wani kahuri ne jinin shi ya halitta shi kenan sai a yake shi to wannan su ne Allah subhanahu wataala ya dafa amma allazina fi qulubihim zaygun fa yattabi'una ma tashabaha min shi kuwa cikin alqur'ani mun ga cewa ayoyi ne mu kamai zahiri ne bayanin sa a hili yake bai buƙatar wani koyo akwai ruwaya ta abdurrazak kana ibn abbas abdurrazak yake cewa abdullah da abbas sahabi nan manzo sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana karanta wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wa yaqulu ar-rasikhuna amanna bihi kida idan ya karanta wannan ayar sai ce to akwai ayoyi wanda ba a san da ma'anarsu ba to amma masu imani sai su ce mu mun yi imani duk wani wanda yake da ilimi na sanin Allah da manzon shi da kuma alkurani ko da hadisai to sai ce ya imani da wannan daga cikin ayoyi za ka samu abubuwa da yawa wanda mai imani sai dai imani ba za ka iya gane ba da su musamman a wancan lokacin na manzo sallallahu alaihi wasallam yanzu idan muka dauki misali suratul rum Allah subhanahu wataala ya ce alif lam mim ghulibatur rum a lokacin da annabi yake wannan maganar sahabbai yanayin da suke ciki na karhi da yanayin da suke ciki na yawa in aka ce musu sun ci nasara akan rum to abin kamar abin mamaki ne to kaga kenan a wancan lokacin wannan sai sai zamanto abu mara ganewa amma masu imani dole su imani sun cewa ai lalle wannan abun gaskiya ne ko kuma Allah subhanahu wataala ya ce marajal baharaini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan teku biyu suna tahiya kuma ɗaya bai shiga cikin ɗaya ko ka taba gani ko ka sani ko ka san ba ai haka nan ba kenan a matsayin na mai imani dole kai imani da wannan to wani yana daga cikin abin da abdullahi da abbas yake karantawa su waɗanda suke arrasikuna fil ilmi sai su ce amanna bi mun imani da shi to haka kuma irin wannan misalai da yawa a hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam akan samu haka akwai ruwaya ta ibn jarir daga umar bin abdul aziz da malik dan anas annahum yu'minuna bihi wa la ya'lamuna ta'wilahu akwai abubuwa da yawa eh umar bin abdul aziz akwai malik dan anas cewa abubuwa diya ba san shi ba in aka karanta ayat ko aka karanta hadisin sai ga mutum ya rasa me ake ni to amma su annahum yu'minu bihi wa la ya'lamuna ta'wilahu ko da ba san fasaran ba sai su imani da shi to wannan mai imani haka ya kamata ya kasance akwai hikaya ta ibn jarir at-tabari yake cewa anna fil qira'ati inda Allah ibn mas'ud akwai kira'a ta abdullahi bin mas'ud yake cewa inna ta'awilahu inna ta'awilahu illa inda Allah wa rasuluna fil ilmi yaquluna amanna bi ai za ga wata ayar sai a ce babu wanda zai fassara wannan ayar sai Allah to amma kuma su masu imani sai su ce mun yi imani dukkan ayoyin waɗanda daga wajen Allah suke madaukakin sarki ko nan dole mun imani da su to haka ruwaya ta Ubay bin Ka'ab wanda kuma ibn jarir tabari ita ruwaya da ya zaba kenan daga cikin malamai akwai wanda suke fassara ko kuma suke rabawa malaki tawamil ulma'i man fassala fi hadal maqam akwai wanda suka rarraba suka ce wannan daban wannan daban fa qala ta'wil yutlaq wa yuradu bihi fil qur'ani ma'anayan idan aka ce tawili alqur'ani yana daukan ma'ana biyu ma'ana ta farko in aka ce ta'wil kenan wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah sai a ce haqiqatuhu haqiqatu shay kenan ba ma'anar tafsiri ba a'a asalin abu ka san haqiqan shi ka san ya yake to wannan shine ta'wili shine ma'ana wa ma la ta'wilu illa Allah shine ayat da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa rafa'a abawahu al-arshi wa kharu lahu sujada kenan annabi Yusuf alayhi salam lokacin da iyayen shi suka zo wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qablu قد جعلها ربي حقا kina anan haqiqatul ru'ya can wannan mawalki da yayi to yau gashi Allah ya sanya shi gaskiya cewa ya ga tarmamuwa 11 kaza kaza tarihi da wanda yake mai tsawo to saboda haka Allah subhanahu wataala kenan anan in aka ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah kenan wa ma ya'lamu haqiqatul shay in kuma aka ce ka san haqiqanin abu kenan ka san ciki da waje ja ne hori ne daga yaushe aka fara shi yaushe za ka kare shi ka san shi to wannan shine hakika wa qala wa qawluhu ikhbaran anhum annahum yaquluna amanna bihi bitashabbuh kullu min inda rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab to kuma he zamanto ma'ana ta biyu shine ma'ana shi kuma akan tafsiri to nan wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah babu wanda ya san tafsirin shi hakikanin ta wannan ayar mi take nihi ina ta sa gaba sai Allah subhanahu wata'ala kuma wani daga cikin mu'jiza ta alqur'ani duk lokacin da zaka karanta shi zai baka ma'ana sabuwa inda zaka sake karanta shi kuma zai baka ma'ana sabuwa wani zauki sabo jin dadi da zaka yi na karanta wannan ayar in in ka sake karantawa jin dadin da zai kai kuma daban ne shine Imam Shatibi yake cewa tardaduhu yazdadu fihi tajammulan ƙur'ani duk lokacin da kake yawan karanta shi to sai ya ƙara mushi kyau da kuma jin daɗin da za ka riƙa a zuciyarka da kuma irin yadda za ka riƙa nutsuwa da wani yana daga cikin mu'jiza ta alƙur'ani mai girma to wannan kuma ba kowa yake gane wannan ba sai ulul albab shi sa ake so mutum ya riƙa karanta alƙur'ani yana tuntunin irin abin da Allah yake faɗi a cikin wannan ayar shine Allah subhanahu wataala ya ce afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fi ikhtilafan kaseera ai alqur'ani ya kai a ce mutum yana tantini lokacin da yake karanta shi wannan ayar mu take ni wannan ayar da suwa take magana wannan magana ta Allah subhanahu wataala girman ta ya kai kaka a cikin zuciyarka to Allah yake cewa inda za a ce wannan qur'ani ya zo a wajen wani wanda ba Allah ba to sai ka samu sabani sai ga wata aya ta ci karo da wata aya ko kuma nan an maimaita aya kuma ga ta can ko kuma an mance wacce sura a nan ma akwai to amma da yake wajen Allah subhanahu wataala ya zo sai ka same shi Qur'ani ne wanda yake cikakke la yatihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi Allah subhanahu wataala ya ce kuma wa ma yadhakkaru illa ulul albab ay inna ma yafhamu wa yaqil wa yatadabbaru al-ma'ani ala wajhiha kaga cewa an fahimci Qur'ani akan yanda ya dace ba fahimta ba irin ta bata ko kuma fahimta irin na ko na batar da wani a fahimta dacicciya to duk mutumin za ka samu cewa waɗannan mutane ne masu ilimi ko kuma masu hankali ko masu waye akwai ruwaya ta imam ahmad daga amr bin shu'aib an abihi an jaddihi qala sami'a rasulullahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qauman yatadara'una faqala إنما حلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعضه ببعض صلى الله عليه وسلم يجو su mutane sai su ja wannan ayar sai su ja wannan ayar sai su wannan masu shubhan sai su to wannan ayar kamar ta goge wannan ayar ko kuma meye ma'anar wannan ayar sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wai abin da ya halaka waɗanda suke kahin ku irin haka suke yi sai mutum ya ja wata aya bai san ba cewa akwai yar uwarta sai ya faɗi wata magana wanda za ta warware musulunci ko kuma ta warwace wani wani rukuni daga cikin rukunin musulunci shi yasa ba a so a jayo aya guntuwarta a fasara a kawo hujja ko kuma mutum ya gutsuro tsaka daga cikin aya ko kuma ya gutsuro inda yake so to wanda duk yana daga cikin waɗanda suke allazina fi qulubihim zaygun suke aikatawa idan mutum yana so ya tabbatar da wata manhaj sai ya gutsuro aya bai karasawa sai kuma ya koma wata aya ita mai kutsuro ta a takaice dai har sai ya nuna cewa wannan ayar tana ba shi goyon baya to sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shi ya halakar da wanda suke kafin mu wa inna ma nazzala alkitab li yusaddaqa ba'dahu ba'dan Allah ya sabko da alqur'ani ne dan shashe shi ya gaskata shashi ba samun cin karo alqur'ani fala tukazzibu ba'dahu bi ba'din kuma kada ku sake ku riga karyata alkur'ani shashin shi zuwa shashi fama alimtum minhu faqulu in ka san wani abu game da alkur'ani ka san yadda salaf suka fassara ba a fassara qur'ani da ra'ayi kuma lokacin da kake tafsiri dole an samu wani wanda ya riga yaka daga cikin salaf waɗanda suke sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam ko kuma bayan su amma haka kawai ka ce kai ka ka sha harshen larabci har ka tumbatsa ka fasar qur'ani ba zai yiwu ba dole sai ka kai mutane zuwa ga mata kuma sai ka haɗu abin da baka sani wa ma jahiltum fakiluhu ila alimihi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa abinda ku kuka jahilce shi to wannan ku maida shi zuwa ga masanin idan kai ka sani baka sani ba to sai ka tambaye wani malam shi ma idan bai sani bai tambaye na gaban shi haji inda za a fassara tafsirin daidai da yadda sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallama suka fassara sai nan sai Allah subhanahu wataala ya ce rabbana la tuzigh qulubana wannan addu'a ce akan ya Allah kada ka karkatar da zukatanmu annabi sallallahu alaihi wasallama su yawa yakan yi addu'a akan cewa Allahumma ya muqallibul qulub sabbit qalbi ala dinik yana daga cikin addu'a da annabi yake yawan yi ya Allah ka tabbatar da zukata zuciyata akan addininka duk da cewa kaga manzo ne shi shi Allah ya aiko ya zabe shi to amma sallallahu alaihi wasallama yakan cika wannan addu'a to kaga mu ya dace a ce mu rika yawaita addu'a kada mutun ya rudu akan cewa ni ina kan gaskiya ina masa ina zuwa masallaci ina zuwa karatu ina karatun Qur'ani da hadisi da sauran abubuwa a'a dole sai ka gama da addu'a Allah subhanahu wataala ya tabbatar da digadiganka har sai ka cika da imani to a lokacin mutum ya tsira akwai ruwaya ta Imam Ahmad daga Shahar bin Haushab qala yake cewa samitu ummu Salma tuhaddisu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tace tayi ummu Salma tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance kana yuksur fi du'aihi yana yawata addu'ar Allahumma muqallibul qulub sabbit qalbi ala dinik qalat sai take ce mushi kamar tana mamaki ya rasulullahi a fi qalbika litaqallub yake cewa ya manzo yanzu zuciya kama tana iya juyawa qala na'am annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mata eh ma min khalqin wa ma min khalqillahi min bani adam min basharin illa anna qalbahu bayna asabi'ir rahman sai sallallahu alaihi wasallam mata babu wani daga cikin bayan Allah sai an samu zukatan shi suna daga cikin hannayen ubangiji subhanahu wataala ya tsin shi fa insha Allah azza wa jalla aqamahu wa insha Allah azagahu Allah ya ga dama sai dora shi kan daidai yana ne yana ne yana nan kuma Allah ya ga dama sai batar da shi wanda daga cikin kadara ta ubangiji subhanahu wataala yana kaga dole mai imani mutum ya nutsu ya ta'adda Allah ya kare shi Allah ya cika mu da imani Allah subhanahu wataala kuma ya kare mu da imani idan zamu ga tsara abinda muka yi daidai Allah subhanahu wataala ya tara mu a cikin ladan gaba daya wanda yake da kuskure ne Allah ka rubuta masa wa Allah mu rubuta da sharri da Allah ya sabba da bari da salama fadal sunan Thank you. a'a gobe wa ne sauran wancan nuna haramu wannan sabon manubewa ya yi wannan